أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء سورة النازعات مكية إتما ayoyinta 46 ita ce sura ta 79 a jerin surori bismillahir rahmanir rahim wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra wannan duran tsuwa ne Allah ta'ala yayi nan shi ibn mugniya ban san ina ya samo nashi ramina ma ya tsaya ra'ayi daya ko da ke akwai wannan ruwayan amma wala Allah wannan wannan wata ruwaya ce amma zan kawo muka mai da ya fassara shi ya fassara wa'annan duka da taurari ne Allah ta'ala ya rantse da taurari daban-daban nazi'at ya ce ma'anansa taurari ne wadda suka rika harbin shuhu da yake mu da kaukab da shihab da hadda ma najam da ma'alam duk bahaushe yana ce mashi tauraro yanayin ce kawakibai wanda suke harbin shuhu tun za mu ce taurari ne to taurari masu zauren taurari da yake bahaushe aka zai iya gane wani ya ce taurari ne ya ce ai kamar da yake aka ce in aka ce na za a anil kaus ma'anansa rama'anha da larabci kamar idan aka ce ai idan idan idan ya na za a shi ne tuzgewa in ya ce a tuzge a baka ma'ana ya harba baka idan ya ja ya taɓe kaga in an ce ya taɓe baka bai harba ba tukun sai ya saki in aka ce ya taɓe bakansa ma'ana ya ja ya saki bai ya ja in ya koyi saki me ake cewa ya harba kenan ko to shine to yace naz'u in aka ce naza'a anil qaus ma'ana rama'anha to sai ce wannan za'ati ma'ana masu masu harbi saboda ainihin ya ce taurari ne garkan ya ce ma'ana kuma ma'anansa igraqan wato in aka ce agraqa ala shay ma'ana balaga fi baraga agaraka fi shai kai za mu ce agaraka fi shai ya nutsa cikin abu ma'ana nutsa shi ne a kalma amma ka ce ya nutsa cikin wannan al'amari ma'ana me yake nufi ya nutsa ya ruwa kamar ce in ce ya nutsa cikin tunani ko ya nutsa cikin magana me nake nufi ya ya kai mubalaga akai ya kure ya to shi wato garkan wato masu harbi harba wato yace taurari ne wannan shi da na shidan yace su ma taurari ne wanda suke ciruwa daga burji zuwa burji taurari na da zangonni in suka tashi ga wannan zangon suka koma wancan zangon sai a ce musu nashidat wato kamar nashidat masu nishadi ke wasabihati sabha to shi ma yace taurari ne masu masu motsi ta taharraku firfa ba suna kai komo suna wada ga sararin sama kamar kamar iyo sabi hati sama masu iyo iyo iyo da akan yi a ruwan da mutum yakan shiga yin kai har cikin ruwa kamar yadda kifi ke kifaye ana iya cewa suna iyo a ruwa to wannan wannan kuma taurari ana iya cewa suna iyo a sararin sama fasabiqati sabqa yace har wala yau ainihin suna rige-rige kowanne yana sauri ya kai makewayensa wato ainihin su su su taurarin kenan kowanne yana da falakin da yake daura ne a kai kuma yana ne iyo din yana kuma yi da sauri din ya kai makwaransa kaman a nan sai nuna kaman suna da rage ne masu rage-rage fal mudabbara ta amra ya ce a nan sheikh muhammadu abdu a nan ya ce ainihin su ma kawakibai ne taurari ne ya zaharu asurha bima yanfa'un nas mimma arfatal awqat wal aqtab wanda amfanonin su yakan yakan bayyana ga mutane na sanin lokuta kaman mutane sun san taurari sukan iya gane e wani lokaci suke na dare suna ma iya gane a wani mahalli suke ko ina ne gabas ina ne yamma don a dacen masu tafiya a hamada sukan dogara da kallon sama ne in dare yayi su ga taurari sai su gane ta inda ya kamata su bi haka kuma masu tafiya jiragen ruwa su masu kan ga taurari ne su gane ina ne gabas da yamma kudu da arewa to sai ce to yanayin muhammadu abdu a nasa ma'anan ya ce kawakib ne ko abin da ya kama da kan to wannan fassara kenan na fassara muku wannan ne akwai fassarar da wanda ya fi wannan inganci ba mu ki wannan ba amma wannan ya fi shi inganci Allah ta'ala duk anan duk ya rantse da mala'iku ne ba taurari ba su mala'ikun nan su kuma mala'ikun hasatan masu ɗauka rai mala'iku masu ɗaukar rai na'am akwai masu cewa wannan wai ma'ana rabbi ka ba zan so kawo muku wannan ba wannan ra'ayin wasu mushi Allah ta'ala mun sha faɗa yana yana iya rantsewa da abin da ya ga dama duk mai rantsuwa in zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru amma Allah ta'ala ya samu ya rantse da duk abin da ya ga dama a halittarsa ko ya rantse da kan kansa ko ya rantse da halittarsa ko wata sifa duk abin da ya ga dama Allah yana ya rantsa da shi amma duk lokacin da kaji Allah ta'ala ya rantse da wani abu yana kawo hankalin mu ne ya zuwa muhimmancin wannan abu to nan wannan ruwayan wanda yake shi aka ruwaito daga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam da a'immatul ma'sumin daban-daban cewa duk sun fassara su da cewa mala'iku masu ɗaukar rai kuma wa'annan sifofin ɗaukar nasu ne wannan za'ati garka masu fisga cizgewa fincikewa kuma da zurfi wajen fincika din masu tuzge rai kenan na kafirai cizgan ba rahama su Allah ya rantsa da wayannan mala'iku masu masu tuzgan rai tuzga garkan yana na ma'anan shi mai nutsacin abu wato masu kai mubalaga a wajen tuzge rai din ba rahama kenan nan ya ce humar lazina yanzu una arwahar kufar min abdanihim bi shidda su ne masu tuzgan rayukan kafirai daga jikunansu tuzga da tsanani shine ma'anan garkan ai igraqan bin nazi kama ya gara ƙunnazi ofir ƙausi fa ya bulgu bihi gayatul muddi kamar yadda shi mai taɓe kibiya zai kai makwara in yana son kibiyan ta kai inda makwaran inda za ta iya zuwa sai ya taɓe bakai iyan taɓewa iyan iyan inda ya ƙuda ja ɗin iyakan gudun kibiya to haka nan wato nan sun kina ya cewa su fisgan ran nan suna suna fisgan shi ne fa ya bulgu bihi gayatul muddi wai to shine ainihin ma'anan suna kamar yadda mai taɗa kibiya ya harba ya ja kausi din da tsanani ya saka za ta yi nisan gaske to haka so kuma sai aka ce to su kuma suna fizge rayuka da fizga mai tsanani gayan fizga din ke ba rahama a ciki to kuma wannan shida da nashida nashida a nan kuma shi kun ba yana nufin kai komowan taurari ne kamar da na fasara ɗazu shi kuma yana nufin fecewa ne kamar a ɗauko matsefi a keto tsakanin tun daga kumbaben yatsun ƙafa a feto har ya zuwa sama a jawo ba bi ta kowane kafa a zaroran kamar masu fecewa fecewa shi ma gaya ne wa yin shiduna arwahum ay yanzunaha ma bainal jiddi wal azfari hatta yakhrujunaha min afwa min ajwafihim bil karbi wal gammi shine wato suna feto suna tato kamar ka ba sa a ci a matsayi a soka mai kabin aiki ya haka ba a fisgoransu ta tsakankanin tun daga kumbabinsu da fatunsu da ƙasusu a fisgoran duk ko'ina sai ya ji mugun masifa na fisgoran kamar ana feto shi fecewa to da tare da karbuwar gam bakin ciki to shi ne wasabi hati sabha kuma shi kuma wannan shi kuma kinaya ne ga daɗi da taushi da sauƙi shi ma wajen cirare to shi kuma ciraren mumina kenan wa'ancin sufobi ne na ciraren kafirai wannan kuma sufobi ne na ciraren mumina wa sabihati sabha to sai ya ce shi kuma wannan abin da yake nufi kenan shine wa yaqbuluna arwahal mu'minina yasallunaha sallan raqiqa suna karɓar rayuwar mu'min suna lallashin shi lallace cikin taushi da sauƙi da sauƙi shine da aka sufata shi da iyo cikin sauƙi ba wani wahala to sannan sai ce sun mai da'un ha ta yi stariha kasiba sannan yalis kamar su huta in an dauko ran cikin nishadi an dan sai ya dan huta a sake dago shi a hankali ya ji daɗi sai aka yi sifata shi da kaman iyo wato a hankali a hankali kasiba bishe filma yurmi bihi fatasduku kamar ainihin iyo ne a ruwan da an saki abu yakan tafi cikin sauki ya to sai sai ce ma fasabat at sabqa kuma wannan kuma ainihin masu ma mala'iku wani sun cire ran nan cikin sauki da tausayi cikin ya da daɗi to sai kuma su gaggawa da su zuwa ina zuwa aljanna a guje ba wani wata wata shine sabiquna sama sun rige nan da nan ai masa ba za kai shi aljanna to ka gani sabiquna sabqa kenan yana yace fatasbiqu bi arwahil mu'minina ila aljanna maza maza kuma su maza maza da sauri su kai rayukan mu'mini zuwa aljanna to far mudabbira ta amra su ma mala'iku ne tadabbaru mala'ikata amran ibadi min sanati ila sana sun suka rika jujju al'amuran bayi su ga me zai faru shekara zuwa shekara suna to shi ma mai ce ma wa'ancan kawakibai ne wanda ya fasara duk kawakibai ne fasaran da ya zo falmudabbira ta amra shi ma a wani wurin ya ce mala'ikun ne amma a wani wurin sai ce ruwayan muhammad abdu ya ce ainihin mudabbira ta amra din ma abin nan kawaki ne to amma da mamaki to shi kenan mudabbira to shi kenan wannan dai kun ji fassara kenan wannan fassaran zan iya kawo muku 'yan ruwayoyi ko da ɗan kaɗan wanda ya nuna cewa ainihin an ruwaito su ne ba wai da kane aka faɗa ba wannan za ta garka ya fassara shi a nan a cikin cewa ainihin a majma'ul bayan ya ce shi ya kawo ainihin wai ce an ce an ba da fassara biyu ɗaya an ce kawakib ne ɗaya kuma an ce ainihin mala'iku ne waɗanda suke tuzgaran kafiri da shidda ya ce aro ta wannan daga ali alaihi salam nan kuma haka ya ce an roto shi irin wannan daga imam sadiq a cikin tafsir ali bin ibrahim kuma na za'ata garka naz'ur ruh nashita da nashita kala alkufaru yanshituna fid dunya kuma a shi wani raci majmu'ul bayan sai ce ayin wa nashita da nashita ma'anan sa yace annaha al mala'ikatu tanshidu arwahul kuffar ma bayna al jild wal azfar hatta takhrujaha min ajwafihim bil karbi wal gammi yace wannan daga ali ne alayhi salam aka rubuta yuqalu nashata al jilda nashtan ma'anan sa na abu idan aka ce na shaɗar jilda da larabci na shaɗa tun da ruga na da ma'anoni daban-daban na da mun san abin nan kaman fecewa ne amma nan yana nufin yana nufin fiɗa ne amma da fisga kamar wani wani mai hikima yana bada misalin cire ran kafiri an zo ɗaukar ransa sai kwatanta shi da kamar a ce ɗan akuya ne a ce ana son fatansa za a yi sarka kusan sauka irin abinda suke tararwa a da to amma ana son za a fede shi ne ba tare da an yanka cikin ba wanda ake yin sarka da shi ya ake yi in ana son a yi sarka da fata ana yanka cikin yawa akan akan ya ake yi kenan ana yanka wai ne a fitar da naman ko to sai ce misali kamar a ce ana son za a yi sarka da fatan dan akwai to sai aka ce ainihin ko mu ce bunsuru masala za a ci za a yana son a yi sauka da shi amma sai yana da ransa amma sai aka fitar aka fitar da naman nasa ka san ba karamin ba masifa zai ji ba tsakanin bayan gida da ihu da daddalo da idanu da sauransu sai da yiwu to haka kaman za a yi makafiri kaman ana fizgo ana kwara fatansa ne yayin da ake yana kuma da ransa yayin da ake tuzgar ransa ya ce shi ne ma'anan nashiɗa da nashida domin nashaɗa nashaɗar jilda nashiɗan ma'anansa na zaho to sabi hati sabhan kuma shi ma har wala ruwaya daga amir mu'min ali bin abi talibin alayhi salam yace ainihin shi ma arwahul mu'minin ne yusalluna hasallan rafiqan thumma yad'una hatta tasriha kasbaha bi shay'in fil ma wannan abin da muka bara yace yurma bihi Eh, yace wannan shi ma an roto daga Ali ne duk duk wannan majma'ul bayani aka kawo su to fasabiqati sabqan harala shi ma aka roito irige-rige ne yani arwahul mu'min tuzbaqu arwahum ila aljannati bi mithli dunya wa arwahul kafirina bi mithli zalika ila an-nar yace har wala rigirge da rai din nan na mumini rigiri a maza maza a kai shi aljanna ne to shi kuma na kafiri maza maza shi ma a kai shi kota dangane da kuma fasabiq ati sabqan innan yace yawa shi ma ni ne wanda na karanta inda shi gen irin sa ne innaha anfusul mu'minina tusbaqu ila al malaikati alladhina yaqbidunaha wa qad ayanat surura shawqan ila rahmatillahi wa laiqa itabi wa karamatihi an ibn mas'ud ya ce wannan rayan shi kuma daga ibn mas'ud ya ce haka nan ainihin rayukan muminai ne wanda za a yi gaggawan zuwa da su zuwa aljanna za kuma a karbe su a yayin nan cikin farin ciki da shauki ya zuwa ramar Allah a ciki wani wani abu da fa'ida da ya so ya kama da wannan ganin ko da ke ba kai tsaye ba amma dai yana da yana da fa'ida a cikin uyunu abadar rida daga daga imam rida daga babansa musa bin ja'far alaihi salam ya ce ainihin wa'insu mutane daga cikin keɓantattun imam sadiq suna zaune tare da shi a wani dare mai farin wata mai haske sai suka ce yabna rasulullah ma ahsana adim hadhihi sama wa nur hadhihi nujum wal kawabik suka ce kai ya dan manzo Allah dubi wato ainihin irin wannan kyan wannan sama da kuma hasken wayannan taurari da kawa kawa kiwo ga taurari ras gunin ban shi ga daddaren tangaran kun san lokacin ba su irin su lokutan lantarki ba kila gashi ma cikin farin watan ne kawai ke haska ka gani gashi tangaran ana iya ganin sama fiyas ga taurari ras gunin ban shi suka ce ka duban sama inda take gurin ban sha'awa ga saurari sun jika da haske faƙala sadiq alaihi salam sai imam sadiq ya ce da su innakum la taquluna hada ku kuna faɗin haka ku kuna kallon sama kuna ganin taurari gunin ban sha'awa yace wa innal mudabbiratil arba kun ga al mudabbirat amra din nan mudabbiratil arba yace amma al mudabbiratil arba zuwa ba nan ba a ce al mudabbiratil amra ba to nan sai ya ce al mudabbiratil arba akwai wasu mala'iku hudu su ne mudabbirat su kuma jabra'ilu wa mika'ilu wa israfil wa malakul maut su ne mudabbiratul arba'a su kuma yanzuruna ila al-ardi su kuma suna kallon ƙasa na yace alaihi musallam yanzuruna ila al-ardi fa yarawnakum wa ikhwanakum fi aqdar al-ard sai su ganku da ku da ƴan uwanku a sassan ƙasa wa nurukum ila ila samawati wa ilaihim ahsanu min nur hadhihi al-kawakib to hasken ku ku bayan Allah a ƙasa to ya fi wadda wannan taurari su kuma a sama in suka ga wani can bawan Allah kaga yadda ke yake ta haske ya fi tauraron sama to su da suke can sama suna hango oh ga wani ai bawan Allah ai kaga haske to haka mu an kace kai wannan tauraron da haske su kuma ka za su kawo bayan Allah kawai ga sasan ƙasa tsakanin mai sallah da mai sujada har da ma bawan Allah mai bacci imana duk suna ta haske kawai su kuma bayan Allah haske suke yi kamar yadda kuke ganin taurarin sama na haske haka su kuma mala'ikun sama suke kallo ƙasa suke ganin hasken taurarin ƙasa to haka wa nurukum yace wa nurukum ila samawati wa ilaihim ahsanu min nuri hadhihi alkawakib hasken ku ya zuwa sammai da wajen su wa'annan mudabbaratul arba'a din ya fi hasken wa'annan taurari wa innahum la yaquluna kama taqulu su ma kamar yadda kuke bi haka suke cewa ma asan anwar haula il mu'minin saje kai mai hasken wa'annan mu'minai to haka ne su wato ko kuna mamakin sama da taurari na da haske su kuma suna hango ƙasa kun san wani abu ne da hasken ƙasa da sama kusan duk ɗaya ne wato inda abin ka hau sama ne to ƙasa kuma ina za ka ganta ƙasa sai ta ma za ka ganta kamar sama ne dun dun waɗanda suke hawa sama ɗin na ai su in suka je za su za su sauko sukan ga za su kuma za su yi sama ne in za su faɗo ƙasa wato sama da ƙasa ke ne daga ina kake yawa to su ala iyalin su to muna iya suna kallon ƙasa in su kuma sai su hango tunda suna zama ne su hango ƙasa su ci kai da su kuma su ga mumini suna ta hazike gudun ban sha'awa sun haskaka a ƙasa ras gunan haske da hasken mumin to Allah ka tarshe mu raga ma'anan fal mudabbirati amra kenan yawa fal mudabbirati amra to kaga mudabbiratul arba su kuma ainihin to gashi mun shikenan muna iya ci gaba da karatu din sha to bayan rantsuwa din nan ai akan yi akan yi jawabin rantsuwa ko to kusan nan ba a kawo jawabin rantsuwa ba wato irin ci akan yi rantsi amma jawabinsa mahazufi saboda dilala din magana ko ba a gaya maka ba sai aka ce yau ma tarjufin rajifa tadba'u har radifa ranan da magirgidiya za ta girgiza yan rakiya kuma ta bita kinaya ga girgizan ƙasa to kaga an rantsi akan mene kenan kiyama tashin kiyama wato Allah ta'ala ya rantsa da wannan rantsuwan wannan farkon fasara mun ce taurari ne fasara na biyu wanda shi ya fi inganci mala'iku ne masu ɗaukar rai to sai aka ce to kiyama za mu halatta sana'anta dalika yau mun haka karatun baya wannan sana'anta ne yaushe wato kamar jawabin rantsoyin wanda ba faɗa ba shine kiyama na nan tafi ranan da za a girgiza magirgiziya mai ce ce magirgiza ƙasa kin iyal ard da kauli ta'ala yau matarjuf yau matarjuful yau matarjuful ard a cikin muzaffir yau matarjuful ard iran da ƙasa za ta girgiza to sai nan sai aka ce mata rajiba magirgijiya wanda za a girgiza magirgijiya wanda za a girgiza wanda za ta girgiza ta ma'ana ƙasa ran da za a girgiza ƙasa tadabawar radifa radifa radif shine kamar mai dafa kuturi mai bin baya wato bayan girgiza ƙasa sannan za a bayan girgiza ƙasa ta harba duk abin da ke cikinta duwatsunta sun tafi sama kamar a an baje ta an girgiza ta sai kuma a runtumo da sama ke toshe a wazo shine radifa din mai bi ma wannan kina ga yadda za a keke ta sama a runtumo da taurari da komai da komai a watsun ƙasa a baje komai to mabibiya ta bi ta kenan turan nan kulubun yawma izin wajiba zukata nan suna suna cikin girida firgici tsoro absaruha khashi'a wannan ya kuke na ga ma'abutan amma yana an ce kulub ne amma amma kulub din ba su suke jikunan ma'abuta kulu din za su zama asaru khasha gannan gannan su muna yi cewa gannan su tunda ahalin kulub din kenan in ka ce asaru ha ya koma ga kulub din kenan jam'in kulub amma abin nufi mene ashabul kulub din gannan su rannan khashi a kaskantattu ne wato rannan za ka ga mutum ido na juyawa yana cikin wani hali karkantacce walakantacce dalila haƙira la'annahum sami'u bi yawmil qiyamati wa ahwali sun fa ankaru wa sahiru domin sun ji labarin ranar alƙiyama suka ƙaryata suka izgili da shi to ga ƙiyaman gashi ta zo wannan ma ja'a shahadu fawqa ma sami'u yayin da ta zo suka ga birbishin abin da suka ji yanzu ba ana ba su labarin kiyama ba to in suka gani da idan su za su ga abin ya wuce ma yadda suka ji ya ci najir balaga akwai haka ne ya kawo wannan magana insha Allah za mu karanto a cikin a cikin najir balaga ya kawo cewa ainihin yanzu na son ga wurin ne shi kenan wannan din mama da sannan ya ce a ce a cikin najir balaga ya ce kullu shay'in min duniya sama'uhu azama min inayihu duk komai na duniyan nan to jinsa ya fi ganinsa girma wa kullu shay'in fil akhirah inahu azamu min sama'i to komai kuma na lahira to ganinsa ya fi jinsa girma a nan in ka ji abin yanzu in ka ji abin za ka sawwala tun da nuna baka labarin lahira ba lahiran za ka gani ba amma za ka sawwala ba za ka sawwala ba in an ce ta a taso daga kaburbura za ka sawwala an taso daga kabari za ka yi wani sura a kwakwalwanka na ga mutane sun fito tsirara ba takalma gashi suna gudu za ka sawwala saboda haka kaman ka gani kenan da irin naka gani to saboda haka abin da kake ji ya fi abin da kake gani girma saboda abin da kake saurawa ina kana gani ana baka jin yafi yafi ganin girma a gan amma an je lahira ganin yafi jin girma in ka je ka gan shi yadda yake din ake faɗa sai ka ga ina ya wuce da aka faɗa to shine absaruha khashi'ara nan gannan su malam a kaskance yanzu sun ga abin mamaki ko a shi abin da ake faɗan nan gaskiya ne ai ma ya wuce da ake gaya mana gashi an taso din ya ƙulu na ina lamar dudu na filhafira yanzu za a dawo da mu ya zo hafira da yake da larabci ko da lokaci ana so a ji asalin magana kalma akan duba tarihin kalmar ne amma wani lokaci ba mukan son ɓata lokaci akan luga ba daga kun san akan ce mai kofato hafir hafir ana ce mai kofato hakan dalili kalman ha fara ma'ana ya haka hafarar bi'ir ya haƙa rijiya ke to idan doki ko jaki ko mabucin kofoto na in yi tafiya ya wuce akan turbaya yashi ko akan tabo me zaka gani ramukan shaidan kafansa shi ne isa ake ce kofoto hafir don yana yana haƙi wato hafir akwai ma wannan wannan hafira da larabcin zamani yana abin da ke haƙa rijiyar burtsatsa irin hafira suke ce masa hafira wannan abin da ke haƙin rijiyar burtsatsai ma'ana kaga kofato yana mene yana haƙi ne saboda in idan raƙumi ya taka ko doki zai zai ɗaga kafar nan zaka ga ya tona rami daga nan ne ake ce ma kofatan sahafir don yana haka rami to hafir yana nufin shaidan kafa kenan to a larabci akan ce raja'a fulanun fi hafirhi ai fi tariqihi alladhi ja'a fiha fa faraha ai athara fiha bi mashi bi mashi bi mashiyati kai to ma'ana kaga idan an ce raja'a fulanun fi hafirhi mutum ya dawo a takonsa ma'ana mutum bai da tako ma'ana a ramin da hanyar da ya bi saboda in yi mutum ma ya bi hanya mai tako ko kuma mai yashi yana barin shaidan kafarsa su ne ramukan kafarsa to in aka ce raja'a fi hafirhi ma'ana ya dawo ya je ta inda ya dawo to za su ce a inna la murduduna fil hafira za a dawo da mu gidan jiya kenan inda muka bari kenan wato mun koma inda muka bari yanzu yanzu za kuma koma za sa kira wata rayuwa kenan ai za kunna idaman nakhira bayan mun zama kasusuwa rududdugagu akwai kira'an nahira amma nahira ya fi shi mubalaga in ka lura nan an ce hashi'a hafira hasira to in ka ce nahira ya fi daidai da karatu amma nahira ya fi nahira mubalaga yawa ai za kunna idaman nahira nahira da nahira duk ma'anar su daya amma kuma nahira ya fi mubalaga a kan nahira saboda haka nahira ya fi na ai za kunna idaman nahira yanzu in mun zama kasusuwa rududdugagu wato mun ɗauka wato mu ai idan mutum ya mutu aka haƙara mai aka saka shi ya da gwargwaje ya zama ƙasa ya zama ƙashi ya dudu gurguje mun ɗauka shi kenan inda ma hayatu duniya na mutu wani hayawa ma yuhlikuna illa dahab su baka shi kenan ayan an mutu shi kenan ke za mu kace kai kai sharholiyan ka kafin ka mutu kar la idi ya din ya kai sun zo dauka ya ce ko mutu ya ya mutu bai ji dadi ba sun musa sharan dadin sa ga yaro majin ƙarfi bai ji daɗi bai more ba gashi kuma ya zo ya mutu saboda suna ganin a nan ne akan ci ashe a more kafin a mutu an mutu shi kenan to sai a ashe bayan wannan kuma za mu dawo wata rayuwa kalu tilka idan karatun hasara a ce kai wannan maimaici ne taɓaɓɓiyar maimaici wato maimaici mai taɓaɓɓiya wannan tir da wannan dawowa sun san saboda mene sun kalu sun ce idan har dai za a dawo to lalle to dawowan ba za mu zama cikin ba zai mana kyau ba saboda a dacen mun yi sharholiyar mu ashe za a dawo da mu kuma an dawo za a auna abin da muka yi da ne a yi sabon rayuwa ai shikenan mun tabe kuma to ka gani mun tabe kuma ina kuma ina ma ba za a dawo ba kuma kaman ci gaban karatun baya wai kullu kafiru ya laita ni kun tutura ba ce ka ina ma ba ma za a dawo ba ashe za a dawo ne Kai, wannan dawowa dawowa tababben dawowa ne nan yana cewa innaha in sahat wato kama abin da suke faɗi a duga isa cewa in dai har za a dawo wani karra wani juyin kuma wato a dawo a sake rayuwa to fa nahnu idan khasiruna li takdhibina biha mun zama tababbu saboda mun karyata mun ce babu saboda ka mun dawo an dawo ko lalle mun san mu tababbu ne amma suna cewa kalu hada ala haddil istiza shi a ai ku mun taɓe in haka ne to amma dai gaskiya ne ma suka faɗa wannan dai mai istiza ya sun sani sun san cewa in dai za a dawo a wani ayyamma ne za su dawo yanzu za ka ce wanda yake cewa ba lahira ka ce to suppose akwai lahira in aka dawo kana tsammanin mene kai ce gaskiya zai ci uban waya wa ka san ya san cewa a nan dai in dai za a dawo a yi a yi saka ba a yi a yi hisabi akan abin da aka ya san ba zai tsira saboda ya san miyagu abin da aikata yana tani in ya mutu shi kenan an gawo to yace in dai za a dawo to lalle kam ba zai shara da daɗi ba in dai har za a dawo ai hukunci wasu ana akan ce ana aka wani mutum ya mutu akan ce wai wai ya tsere ma adalci haka sukan ce wai ya tsere ma adalci mun in mujirmi ya mutu sai ce kai ya tsere ma adalci ya kashe mutane da yawa an kama shi ana ne amma tume shi kawai sai ya mutu ko kuma a kama shi ba sai aka ji labari ya mutu ya tsere ma adalci ina ina tse ba a tsere ma adalci akwai ranar adalci na nan tafi zalika yau mulhabba ranar adalci na nan tafi ba a tsere ma adalci adalcin duniya ko da an yi shi ainihin bai wadatar gabarin adalcin lahira ba fa kam da ya ko da mutum ya kisan kai aka kashe shi ba an gama ba ke in an kashe shi ma'ana an raba al'umma da shi saboda mummuna aikinsa don kar ya sake maimaita irin wannan aikin kuma don sauran mutane su ga abin da ya same shi su ma kasu irin wannan aikin hikima kenan wa fil qisas hayatu wa lakum fil qisas hayatun ya ulul albab domin idan idan idan mai kisan kai aka kyale shi ci gaba da kisa zai ta yi kuma wani ma zai ga shi ana yi a wuce da shi amma in ya ga an kama wani ya kisan kai an kashe shi to shi an raba an hana shi ya sake kashe wani kuma wani ma in ya gani shi kun ba da kisa ba amma an yi adalci an gama hukumci na na alahira ba gama ba ko an kashe shi akwai sauran magana to ballata kuma a ce ba a kashe shi ba ka san magana ma da girma to za su ce to lalle ka mutaɓaɓɓu ne muka a wani awa in dai wata mara ta sake dawo to yaushe ne dawowan fa inna ma hiya zajratun wahida tsawa ɗaya ce kawai ma'ani huri da za a yi ƙaho tsawa ɗaya ce kawai ba wai ainihin tashin kiyaman za a yi ta fama ne a yi ta fama a daɗe a daɗe a ce ina ƙashin wane a sa a speaker ana ina ƙashin gwiwan wane kaza a ce eh zo lai ma muna ta neman shi ne ai yaro duk ya zama toka a ce a ta daro toka a ce ai an sa ruwa a matso ruwa a dade a dunga ga har hada har hada a dade sai a ce kai gashi kuma an sami komai da komai amma daidai wurin nan ba a ga wannan ba a ce a dai musu daidai shi masu masu haƙo ƙasa sukan haƙo ƙasa suna ƙoƙarin su har haɗa ko ƙasusa ko tukunya ko tukwane suna ɗaukan dogon lokaci kafin su yi haƙin ma da ƙyar suke yi ba ma a haƙi da gatari dole a yi tsaye da wani ɗan buroshi ana dudun kana ji a fasa sai a har haɗa a dunga ƙoƙarin a har haɗa in ƙashi ne ake so a haɗa sai an daɗe wani ba za a gan shi ba to in an gama har haɗawa kuma har akan yi na artificial kashi a dan jona a har haɗa a haɗa a dunga ba su lambobi daga kafin su haɗa abu ko tukunya ce za su haɗa sukan daɗe ba su haɗu ba to sun ɗauka kila haka nan ne za a yi ta tsama mala'iku su yi ta gwagwagwa mala a ci uban wuya ba a gama haɗawa na ba to fa inna ma hiya zajratun wahida ƙara ɗaya ce kawai in aka yi wannan ƙaran wannan kururan fa idza hum bisayra sai ga su a falali sahira shi ne falalin da ba tudu ba kwari kawai huri ɗaya kawai duka mutane kuma wannan haɗawa an haɗa mutane iya an haɗa shi an hura musu iya zajiratun wahida ba wai daɗewa ake yi ba fa idza hum bi sahira ma'anansa falali wanda yake ba tudu ba kwari babu itatuwa ba duwatsu ba tsaunuka sai ne sahira domin lokacin za a girgiza ƙasa ta binciko duwatsun duk duwatsun da muke gani a sama ƙanana ne akan wanda suke karkashin ƙasa wanda suke cikin ƙasa kwance sun fi wanda suke suka bayyana a da yawan ma duwatsu da suka bayyana ai ƙegen su ne bayyana manya ciki yana suna nan da yawan gaske to idan aka girgiza ƙasan duk za su binciko na ƙasan su sama a baje su sannan ko amma a kece sama a burin tumo da komai duka a baje ba tudu ba kwari ruwa ma in ka girgiza kan ruwan zai ta sama zai kafe to shikenan yanzu sarari ne kawai yau mutu badar abdu gairar addu'ar samawat sama da ƙasa ba wa'yan nan bane kuma wani falali ne kawai to rayukan mutane kuma duk duran da aka yi ruwan rayuwa kamar yadda ya zo a ruwaya za a yi shekara arba'in ana ruwa ruwan nan zai narka komi sannan a horo iska ta busar da shi sai zama bai ɗaya kai ka ce ainihin an yi daɗe ne an share shi bai ɗaya ƙura ce amma ba tudu ba kwari sannan a lokacin ruwan nan za a tsarar da duk rayukan mutane don jikunan mutane duk jikin kowa zai tsoro kamar yadda yake sannan da aka hura ƙaho cikin hurin nan duk rayuka su tafi bar su je duk jikunan nan sai kawai ƙasa ta tsage sai mutum ya fito to duk gaba ɗaya kawai huri ɗaya kawai duk sai fa'iza hun bisayar karkaɗe za a daɗe ni to Allah ya ji tausayin mu wannan rana za mu ci gaba za mu tsaya nan insha Allah ma ci gaba wani lokaci sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin